إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين بشيء الله سبحانه وتعالى يا قدر أدورم أمركز أهل السنة والجماعة وانك ينقل كركدا أبن من المقرم جمهورية النجار يومنا ثلاثة 26 قواتنا شوال hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 16 ga watan 5 2023 a yau insha Allah za mu yi darasi na 120 cikin littafin bulugul mara na alhamid bin hajar asqalani insha Allah darasi na 120 insha Allah yau za mu yi babu saidi wa zaba'i babi na bayani akan farauta kuma da nau'in abinda yake ake yankawa ko yadda matsala ta yanka take aka ce farauta kenan farauto imma da kibiya imma da mashi imma da bindiga mai tillawa farauta na kan farauta farko duk da sharadi da an san ana diba waye mai farauta an san da musulmi wanda ake cin yankan shi shi ne yake farauta kuma ya yi wannan farauta da abin da yake tillawa jini ya zo kuma ya yi ko da dabba wadda take horara imma shahu za mu ce meki ko kuwa kare wanda aka ba horo ya san ame horo na yin farauta kuma da sharaɗin yin bismillah a lokacin sakin karan ko a lokacin yankan a lokacin halga kibiyar da wannan su ne sharaɗin da ya kamata a farauta a sami sai magana ta mas'ala ta yanka nan shi ma na yanka musulmi ko wanda ake cin yankan su ƙara da kitab wanda ba a kama sunan wani ba kuma abinda aka yanka ya zama to abin ne wanda yake halaka ne a yanka shi kuma shi ma da yin bismillah da abinda aka yanka abinda yake yankawa da jini zuwa wannan mas'ala guda biyu ce ganin da mutane tayi ne wanda yake da mas'ala ce fiqh ce hadisiya kawai makaranta tun farkon littafi ya wannan littafi ne akan fiqh ta bangaren hadisi an ga diba duk littafin tun farko har karshe ba magana malam wani malam wani malam wani ya ce ko maza ba kaza ta ce ko maza ba kaza ta ce yana so gina duk abin da yake na hukunci da abin da shi bangaren hadisi ga abin da ya zo a hadisi kaza ga abin da ya zo a shi malam fikihun shi ce ya zuba a wannan littafi amma da hadisai illa kuma ni bayani a baya cewa hadisai da yake da su akan wannan mas'ala ya ka wani lokaci zai kawo hadisi ingantacce wani lokaci zai kama mara inganci hatta a wurin shi illa ganin abin da yake da shi ne akan wannan mas'ala abin da ya zo abin da aka hujja bangaren hadisi kan wannan mas'ala abin da yake da shi ne ke kawo ba dan wai ko bi sani ba ingancin wa shi da a shi abin da yake wajen shi a wannan mas'ala kawai su wata maza ba ta kawa mas'ala da shi akan wannan mas'ala hadisin ko da bai ganta ba da zan zama ga da sai da dama a ciki wanda suke ganta ba kuma muna bayani ko ware alhamdulillah gwargwadon baki gwargwadon kokari ne ware abin da bai inganta ba kuma san ana kawo hujja addini da abin da ya inganta shine hujja wani zai kawo mas'alar ya dogara da wani hadisi mara inganci zai kawo maka wata hukunci kaza to kai ya kawo maka abin da ya inganta kuma wani wuri sai ka bayani makarara wannan sahihi ne wani wuri mace da ifi ne sai ga makarara cewa da ifi ne ko ce ma maudu'i ne ko munkar duk ya kawo maka bayani to insha Allah da za mu ji bayani a kan wannan mas'ala sai wara da an abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ قلبا إلا قلب ماشية أو سيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قراط متفق عليه أبو هريرة رضي الله عنه كبار الأبار ومن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من اتخذ قلبا دون ديئوكي ya rike kare nan bai wadu ba kayan wani mai sakamakon shi sai ke gaya maka wanda aka toge akan wannan magana da zai ba da labari wannan magana da zai yi ta rike kare to magana sana ya ware wasu illa kalin mashiyatin a wasaidin a sai kare na kiwo na dabbobi kenan ko kare na harauta wanda yake da horo na harauta ko kare na tsare gona wannan hukun su busu cikin laihin da za a samu aka rike kare kina banda wannan hukun duk wanda ya rike kare duk da sanin ajali za a rage ladan shi na ibada dai a wannan wuri min kulle kulle yawmin qira'a duk ibadar da kai a cikin ibadar da kai za a yanki wani kashi mai girma mai tsoka a ibadar ka za a yi za ka yi asarar shi wasu ce dusa kudu shi dai mai ne wani kaso ne mai girman gaske mutum zai asara idan ya rike kare in ba waɗannan abin guda kaga wannan shi ke tabbatar ma da kenan da laifin ko haramcin rike kare in ba wannan abin guda uku ba da aka ware a wannan hadisi ba illa magana ta wanda shi ne dai madogara babba bayan ce mala'iku kuma ba sa shiga gidan da yake da kare a da wani abu da daban shagajin akwai magana mala'iku ba sa shiga kuma kai ga ɓangaren ladanka da za a yanka kai asarar shi a cikin aikinka wannan ruwaya da ita ne kawo hujja ta hana rike kare duk da malamai magabata sun yi magana akan ijima'i ko jamhur sun tahi akan haramta kare a kowane hali tun ba wannan hali uku ba hali uku shine na farauta ko dabbobi ko gona ƙarƙashin wannan an samu magana ta magabata ta mai matsayin rike kare don gadi gadin gida ko gadin unguwa ko hanya za mu ce to wannan shi ne wasu malamai sun tsaya akan cewa kurin wannan ne kaɗai a nan yanzu ta wanda ba shi ba iya cikin laifi wasu kawo kullum a musulunci an san akwai darura kuma a wannan hadisi kanshi idan aka diba manuwar hannu da ba da damar rikewar ai an kama ganin dabbobi kenan ta akwai ta fa'ida kiwon dabbobi ko tsare dabbobi wani kai shigo wani kai kicin abubuwa matsawar shi ma ya kare garkar da wata ware biyu dota aikin gare ke nan kowa da ta biyu ta yake haka ɓangaren farauta don amfani da za ka yi na wannan abin da zai farauto maka aka ba da dama a riƙe kare akan aikin marauta haka akan tsare gona to idan sun ba da dama tsare gona ai dukiya ce tsare dabbobi dukiya ce shi zato idan aka yi magana mutum ya bukata su kare rai ai suka suke mai ba wa dama abin da ya hima kare gida kare balle wata sun hanyar haɗin barayi inda kare ke ya yi mai gadi mutum a kan gadi gida to kira aka ba da dama a riƙe kayan gona ma a tsare su dabbobi balle gida in ya bukata suna ganin ma idan a wasu zamanin babu wani halin sa kare kin ɗan hajji bukata ta kai a sa kare tsere gida ba da nahi akan wannan magana don fa'idar tashi da abin amfanin da zai an ba da dama ga wancan ababe a sa kare ya rike wancan dabbobi ne in wa a gida yake kowa san ba mutum kaɗai ba suke gadi ɓarawa mutum yake kamawa ai dukiya ce a cikin gidajen mutane kowa su duke su su gidajen mutane da kayan daki da sauransu iya kudin ma a cikin zashi ya doka nawa aka san gaskiyar magana wannan gaskiyar magana suna da kwarai daga cikin magabata akwai kamar imamu nawawi rahimahullah ya yi wannan magana ta hujjar darura bukatar dan ba abin da sha'awa ba in dai ba da sha'awa ka rike ba kan wannan darura ta sa ka rike kare baka shiga layin bayan imamu nawawi ina ga haka iraki ya yi wannan magana akan halatta rike kare haka hatta usaimin rahimahullah usaimin ma ya kawo wannan magana cewa idan aka ba da dama a rike kare dalilin dabbobi ko kayan gona idan mai gida ya bukata ya gane gida ce min babu aula ya yi ma bukatar dashewa a rike a gida akan kayan gona ko dabbobi hatta usaimin haka yi wannan bayani wanda da cikin malamai da dama akwai masu ganin wanda shi wannan hujja ce kuma dogara ce in dai ba na sha'awar na bature gurin sha'awar kare ke kare ke burgi to na shi ne baka da wata mota akan wannan magana in dai kurin dan sha'awa ne amma in dai har dan gadi ne kan wancan dalilai suna ga haliccin shi wallahu a'lam to nan me shi anan ya kawo wannan hadisi shi Imam bin Hajar Asqalani al'asulani shi ya kawo shi in mun diba babin da ya kan magana farauta da yanka kenan halitta rike kare ko mallakar kare don farauta shi ne kun da yin kayan rike ta muka shi wani labarin a ciki kuma kare na farauta an san abu ne sananne za mu ga gaban sha dawo ba dukkan kare ba ne ba yake farauta sai kare wanda aka ba horo al-mukayyibin قال له ما alhamdulillah ما alamtum magana ko karantar da su abinda ku san iya shi ne kace hatta magana ta annabi ya magana akan haramta kudin kare to nan ana magana to ina kare da aka ba da uzuri rikewa irin kare da aka ba horo na harauta ko na kiwon an ba shi horo ya kware to shi za a sai da shi ko ba a sai da ba sun sun tsaya kan haka sun ci a'a in dai aka ba da dama a rike shi kuma an san ai shi kare wani aka ba horo ko a mushi kudi ba dan iya kare kaɗai ba aikin da yake kuma aiki aka yi aka karantar da shi idan ba kudin karen ba da kaɗai ka ci kudin horo ko aiki da aka mashi wannan abu kudin shi da ci ka haka suka tsaya yanzu dai wannan ruwa da makaranta ta abu barera ta cewa wani takaza kalban duwan da ya rike kare amma karen da za a bayani na laifin rikewa banda karen illa kalban mashiyatin a wasaitin a zar'in banda karen dabbobi na kiwo kenan ko saitin ko na aurauta ko zar'in ko na kayan gona an ba wannan bane baka rike kare tukuta na da za a rike ladan ka kulle yau a kullum aikin da kai za a rike kira wani yanki mai girma na aikinka za ka yi shi وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليه فأدركته حيا فذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فقل وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأخذ فإنك لا تدري أيهما قتل وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأخذ متفق عليه وهذا لفظ مسلم wannan fiki wannan za mu je a hukunci da yawa a cikin wannan hadisai wannan hadisi guda yake da alaƙa da farauta manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce idza arsalta kalba fazkur ismallahi alayhi in lokacin da zaka fiti kare akan kaga wani zum ko wata bayyana abu dai na farauta ka gani to kamar yadda in za ka yanka za ka ci bismillah shi ma za ka ci bismillah kuma ce karen da ake ma haka kare wanda idan aka aka shuna mai dabba aka bismillah idan ya bita ko ya ga wata bai bari shi wararen kare wanda yake warauta wanda ake magana kan shi idan aka gwada mai wata dabba in ya bita ko ya ga kondo da bai wannan da kwada kwada ta zai ta bi ya abin da ya manguruwan shekari kare za ce bunna ya bunna ya gona ya gona wani bai cikin sani bai koya ba su ne bai koya warauta ba bai cikin kalmi he wanda abu na mai dabba ita zai bi kuma bai bin wata sai ita ya abin da roce kare ko wani ba roce su kina irin wannan kare ne idan aka shuna mai wani abu to idan kai bismillah to wannan shine yace fa in amsa alai fa adrafatahu hayya fatabahu ka tura mai kare kare ya rike to mun ku rike me da ya rike shi sai ka iske wannan abin da rai sai ka yanka yanka irin shari'a ba ta kana wa yana ajala ka saukar qatan wa lam ya'kul minhu fakul idan kai iske karen naka ya kama harauta gata nan bai ci ba ya kashe ka ta mutu kuma shi bai ci ba ka cika hanka kenan ya ci ba baka ci da ka zo ya fara ci to baka ci ya kashe ya kare shi ne naka ya kashe ya kare amma inda ka je ka ga yawa da ci to kan shi yawa ba ta kawace haka yake ƙa'ida zama akwai ruwa ta kaka kenan yanzu ka sake shi ka iske a mace zaka ci kanka amma idan bai ci ba yace wa in wajadta ma kalbika qalban ghayrahu fa qad qasar falata da kaje ka iske kan zo ne me ka bi shi iske kare bi a saman abun dabba ka ta amace amma kare bi da naka da wani ka iske a tsaye akan abun halatta zaka manzo na ce kakkaci falata akwai me illa dalili fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu ai baka san mana kai kashe shi ko wace kashe shi ba bismillah ba kaga nan kenan ina kullu kullu kaucewa shubha a musulunci da amalu kala mala tunda nan babu garanti na kai kashe aka ce kakkace ana ta maka san wanne ne kashe shi haka wannan ruwa ta magana ce wa idza wa in ramaita bi sahmika fazkur ismullahi ta'ala nan kuma farauta ce za ka yi amma ba dabba ba ce ba za ka saki kibiya ce ko mai za ka halba to lokacin da ka za ka auna abin ce bismillah ya ka saki kibiyarka bayan ka yi bismillah ya ce fa'in gaba an da kaga wani abin farauta ba zai wace mai kai bismillah ka halba kibiya ka same ta sai ta ɓace tana gudu yawa cikin daji fa'in gaba an ka yi man hamma washe gari kana yawon gari kana cikin rotaka da ka je falamta ji dufi illa da ka je baka same shi ba da ka samu karam ka yi abin farauta taka baka samu ba wani abu na aibu na illa a jikin karam illa a kar sami sai gurbin kibiyar da ka halaba ta ka ce kaɗai a jikin shi babu wani abu daban na halbi a cikin shi sai naka fa kul in shi'it in ka so ka ci kayan ga koda ya kwana ka ya suke shi a mace da akwai wata ruwaya an ka same shi ya na zamanin a gaban insha Allah za mu kan yawa ne yanzu dai kenan baka dama idan ka laba abin warauta ya tsere da gudu iya gudu can dai ka same shi ko daga baya mutu ko kwana dai ka same shi ne ba tsame bai ka kanka a mace to wannan za ka iya yanka da za ka iya ci ba ka yanka ba za ka ci wannan warauta ba buƙatar yanka in dai da kibiya ka kai wannan shi ne abin da yake wannan ruwaya ya ce wa in wajantahu gharikan filma ka halbi abin kibiya abin marauta kibiyarka a jikin shi ya je kana nema kana nema sai ka same shi a cikin ruwa a mace aka ce falata a kudu kakkaci wannan farauta kakkaci ta a nan menene a baka da garanti kibiyarka ta kashe shi ko ruwa shi ne matsalai kamar tana ta kasu kare biyu to shi ma nan rashin samun tabbacin kibiya ta kashe ko ruwa ne ya sha ya mutu aka ce in ka same shi kenan a mace a cikin ruwa kakkaci wannan ruwa ya bukari ya kata musulmi ya kata ya ce wa haza lafuz musulmi wannan lafuz da makaranta na imam musulmi وعن عدي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سيد المعراج فقال إذا أصبت بحده فقل وإن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيز فلا تأخذ رواه البخاري وانا رواية wadda bukari ya rubuto abinda yake cikin ta'adibin hatim ke cewa ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an sayyid al-mi'raj me yana al-mi'raj sanda ce za a ma kai mai tsini ana iya halbawa a soki a makashi kenan ana iya farauta da ita ana iya halba kamar shi a ji abu a tillar shi to da ka ji wannan sanda idan asabta bi haddi fa kullu da ka je wasan dami irin wannan tsinin baki sai ta soki abin zomo ne barewa ce mai da ta soka ta kashe fakul ka ci kayanka amma wani na sarta bi ardi fakatar da ka jewa bugun sanda kukin sanda ihaɗe dabbai ƙarfin sanda ya kashe wannan dabba fa'in nan waƙizun ai cikin abin da Allah ya haramta a kowane hukuntu wani hukuntu da hukuntu da rabiya sun ka zama hukunta shi ne wakil kenan kamar dabba ce da aka bigi ba ka ce ba ko da a warauta ne tun da ba tsini ba ya kashe ta mami bayani sharaɗin abin ya zama to ya tilla shi ne za mu ga zai wata ruwaya ko bayanin wasu malamai na mu cewa abin da ba ku zai bindiki ya fara ta abu ba a yi cin farauta ta bundikiya suna magana a da sai a ce maka mutum sai ce ma anzu kenan ba a rota da bindiga anzu mas'alan da musu gane ba su albundikiya ta da ba irin bundikiya ba ce ba ta yanzu su bundikiya inda kasan barubu za a sa wani abu mai abu mai ku sai a buga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kenan abin da ake kira bundikiya su a can da malamai suka ce ba a cin farauta ta bundikiya su a can ba tsini ba ne ba a wani kukin kamar dutse wani alkamar ake da bund ana akwai ake wannan barudu kamar ɗayan biyu ne kamar na yake cewa kullum abu da kasa gyara an gyara ta bi gyara wakil na kenan a aka ce bunduki a da kenan suna yin wannan halbi da aka bigi abu da abu mai kamar zaman dutse ko dan kudu a bigi dabba ƙarfin bugun ne ke kashe ta to irin shi da yake cewa ba a ci in ta mutu irin misalin ta da kaushu ka halbe kurciya ko tsuntsuwa da kaushu ka bige ta ai ƙarfin kuki ne bugun ne kashe ta ba tilla ba take ba irin na kibiya ko mashi to kenan abin da aka kashe dabba da tsuntsuwa ko da ko da bulga wacan ce ko da tsakuwa ko da bugu ne ta kashe da ba mitilla ba da mu ta mamaye bayani sharaɗin da ake cin abin halbi ya zamanto mai tsini mai zub da jini kenan amma ƙari ita bindiga ta zamani tillawa take kenan bindiga ta zamani ana farauta da ita don ita tillawa take ta zub da jini kenan kaga wancan bayanin da suke na bindigiya ba a cin yankanta ba irin ta bace ta yanzu wancan bindiga irin wancan wadda bugu ne ƙarfin bugu ne shi kashe dabba ko tsuntsu wannan shi ne ba a ci amma bindiga ta zamani idan ka auna kai bismillah ka halibi barewa ko wani abu zo mu ka halibe shi ko ya mutu za ka ce da ka bismillah kenan ana yi halbi ana yi farauta da bindiga ta zamani da yadda tillawa take ta zubda jini amma ta hakibe wani aiki wannan shi ne a nan adibin hatim kibar labarin ya tambaye mutum sallar salama an sayyidin miras shi na miras kenan sanda ce za a sa mata abu mai tsini mai tillawa a jewa da irin wannan intsi shi ne mu zana ce mashi intsinin ya samu wajen kaihin ya samu dabbal a ci kenan ba shi bane ba inda faɗin ne kenan ƙarfin bugu ne ta zama wakiza waƙizu kenan dabbar da aka bige ya ce ita wannan fada ta akwai zan sada sai cikakka ce ta rawar musulmi وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن قال لي كما تعباكينا أنا تنبأ مني بياني أي قودة ka in ka halar dabba ta kace kwana guda ka samu ka ci kayanka to nan karin wannan ruwa ta musulun wancan ruwa wannan ruwa ta musulun tana karama bayani wa da aka ce ka ci matuƙa bai fara wari ba ke an yi fara wari haramun alai ba ka ci ba وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا فقال سموا الله عليه أنتم وقلوب aisha take tambaya ta ce kitaba manzana labari cewa mutane suna kawo mana nama to amma ta ce naman da suke kawo mana lanadari a zaɓar sunallah alaihi amla sun yi bismillah ko bisi ba sai maza Allah ce samullah alaihi an tumukulu ku ku yi bismillah ku cika ku wannan iya zawa a mai aiki da zahiri kamar da malamai kace nan hadis iya aiki da zahiri na al'amari da asidin da musulmi yake ya san da bismillah a wajen yanka don musulmi yanka ita da a kwasarwa ta kawo wa kanu hadisi ahli da kufa ko bil jahiliya ta ce abin da ya sa wani mutane muke musa yi dan sababbin musulunta ne sai take shakka sun san sun musulmi su san musulmi ba ba ba su yi bane ba ita ce suke gadin sun sababbin musulunta ne ka je musamman da musulmi da a cikin yanka gasan asalin mutanen maka wani laraba maka yawa mu ba ba alƙata ba ne ba wannan abin ya sa sun ta yi tambaya sun yi musulmi sani ba to a irin wani halin kenan a zahiri mutum bismillah da kai shakka ya kwabe ba sun kai bisu na cikin ka amma cewa mutumin da ka san bai bismillah karara kagar da bane nan shi ne ake cewa bismillah irin nama da ake kawowa wanda ake kawo da ƙasashen larabawa aka ce kai a ture na kace kai a ture sun suna kai a ture ba aka ce kai musulmi da ka samu irin wannan nama za ka ba masar da ke naman daga yana su in kasar da ya zo yanka suke irin naku ko alaƙa suna yanka za a ci amma idan ya zama to kasar da daman ya zo ba masu yanka ba ne kamar su da yawa daga cikin kasashen turai balle ƙungiyoyi masu kare haƙƙin dabbobi akwai su masu ƙarfi a turai da su yarda ba amma dabba irin yanka na shari'a suna yaƙi da abin ƙwarai a turai haka ne ba a kawo dabba kamar da yanka da kuma da haka zai an shiga haƙƙin dabba masu yarda sa mata wani koran ko a ce da kai girgirgirgir a ce da kan amma ana yanka ana wasu daga wani wahala shi ne wani hatta manyan dabbobi su kuran suke samu su kuran da kuran ake kuran ake kashe kashe ta kuran ba a yanka wani likita veterinarian ne wani likita ne kwararre yana musulmi ne ya kalubalanci ingila cewa kuna magana yanka iya tawai iya ba da azaba ga dabbobi ce hakikanin al'amari inda za a yanka irin yana musulunci ya ce hukan mai kai a yanka yadda ya kamata ce ya yi rage wahala ga dabba kan na kuran su da kuran sai gashi kuna ka tura turan ɗakin kuran can haka ga kuran hanji na malaman kuran ƙari su kuna aka tura dabba su fi kenan kurin ba kowa a wurin sai na'urar ce kurin fafafafafa ta yanka kurin nan hata na nama na hanji kurin an gari kurin haka suke su ba sai dabba ta kaza ba kurin kaka ya ta haka kenan irin a shi na kace kasar turai kurin nama a jumlace in dai ba kasa ba akwai kasashe na turai masu ba musulmi dama su yanka irin su irin wannan da na abin lokaci wani abokina ya yi irin wani aiki a wata ma'aikata ta yanka na musulmi a alman a belgic a belgic kenan su a can sun ba musulmi dama su yi yankansu kuma hamma su yi kasuwanci sai da mawata ta musamman aka ware musulmi suna kasuwanci su sai da suna musulmi na nan kasar kuma su sai da a waje amma yanka ne irin na shari'a a ciki amma ba shi ba in nasu na yan kasa na turawa a turanci kurin yanka ba a yanka ana gaskiya mutum ya kaurace macin coronavirus coronavirus da wani kai a turi kudin gaskiya don mai yawa haka suka shi zaɗa laraba da yawa ko suka haramta amma ka ba daga ina ya so ya zo daga tunisi daga misali irin turkiya da sauransu wani an san suna yankawa a nan za ka ci tunda an san su masu yankawa ne amma irin wannan haka kurin ka maka gaskiya ya tara don tabbas za ka ci mas'ala a nan nijar an samu ta shekara an samu rikici lokacin farfarkon abin suna malamai mutane suna binciken akan abin addini an samu rikici akan gidan yanka mahauta ta yin wasu suka ce shi ma musulmi wasu malamai suka yi wa'azi suka hana cin nama mutane da yawa suka kaurace mu cin nama a yau sai da aka yi wani kwamiti na malamai har aka ta yi mayankar da malaman me ya su matsalar ta nijar su ma dai me ya matsalar shi ba ta su musamman nan a yamma dai ganin abin da yawa ne dabbobin da yawa ne kuma an san irin su raƙumi su saniya ka yanka kama ta ka danne ka yanka an jima sai an yi fama akwai aiki to wannan yasa suke buga mata wani koran ita ma ya ta faɗi in ta faɗi da a yanka to abinda suka ce su kusa nasu akwai ɗan damar da aka ce ta suka wani abu suke na koran su ba suna buga mata yana ba koran kin da zai kashe ta wanda zai magaga ta ta mata ƙarfi ya kashe mata jiki ne da sun ka aikace aka ce ku zo ku diba za a buga ma dabba in aka samu minti biyar ɗan mintuna ba yanka ta ba ta shi ta ta na yi maje da aka ruru da na an buru a ta da buru gaskiya ta suka yi ɗan shi wannan su suna buga wani koren kin ne yadda za a yi da aka dama ita don yanka ziki na shara yanka ziki amma ka don kada ba su wahala ne ake kashe mata jiki kurinkin da ake za mata kurinkin kashe jiki ne kuma shi mai yanka ya yanka a tabbas babu wahala kina ko bambancin da wakiza wani aka bige ta mutu kaga kuma kuma ga magana a musulunci ko wakiza kin da natiya da mutare da ya ce dan haka kai ko to su kuma sun yanka kuma jini ya zubo kuma can da sun ce baki sabban dan sun ce abun kashe jiki kaman kuran ne kashe jiki ne yake inda za a barta ba tashi da ta kuma an gudu a gace an suke na ko uziri kenan ba a gama irin namu can da waccan dabba wata za a ce ma'ana haramun ce don an bige ta ne madar sharaɗi a samu yin bismillah a wajen yanka mun yi magana kan adada kitab an halatta mana yankan su in suna yanka misali daga turi aka kawo amma an san yanka suke su ma amma matsalar adada kitab ne amma sun bar kitabin suna bigewa su kashe na ta musulmi da yawa ta kana turu masu takalatsan ba su ci naman ko ina suna diban su ci naman ko kurin ga ciki yi musulmin nama a wuta kurin shi ba shi da kawuri ba shi da musulmi ɗan karuwa da kurin ba ka kaje wata da sadaka kai turai irin abin kana tsoron shi kurin ka ce a kama wani kwai ya nan a maka omelet a maka a kama ka naman kihi ka ka huta kurin wata karabar a kama ka naman kihi naman rodi gaskiya lahi haka dawo sai wannan ruwaya kenan ta Aisha radiyallahu anha cewa anna qauman qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tunana bil am wasu mutane suka cewa annabi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutane suna zo mana da nama la nadri azkaru sumallahi alaihi amla sun yi bismillah ko bai bismillah ba faqal annabi ba su amsa cewa sammullah alai an tuku ku yi bismillah wa kuluhu ku ci kayan daga nake ke zargi irin wannan abin sai ka yi bismillah ka ci rawar bukhari illa ta dai bismillah shi ne ce illa ce akan mantuwa to wannan ba masala ba wannan mushkila akan mantuwa kamar ce bismillah bai haramta dabba inda mun ta ce annan da za a bismillah a ce annan ne وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخطف وقال إنها لا تسيد سيدا ولا تمكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين متفق عليه واللفظ المسلم wannan ruwa ta da wani mugaffar ina ba da labarin cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na anil khazaf ya hana jiwa jiwa da tsakuwa kuma rawata da tsakuwa alhazaf alki tsakuwa yamma da yatsa manuniya da babba duk shi ne mai yatsa ba yatsa jiwa da yatsa haka ɗauka tsakuwa ka jehi abu ya ce wannan jiwon wani abin warauta da wannan da hazaf da tsakuwa hannunka haka ya ce ta da warko dai wannan la ta sido sai da ba ta samun warauta ba a warauta da wannan ba ka kashe dabba da tsakuwa ka ta ba ka ta yi lalin da ciwo ma ba ka warauta da tsakuwa a nan da ciwo wala ta kawo a don ba ta iya maganin kashe da kashe a wajen adawa walakin ta kasar rusin da kuma kuma tana iya kare haƙorin kare wani haƙori ko ba gudda wani ido kudu ba a warauta da tsakuwa kuma da yi ba a nan da hana shi wani dabba da tsakuwa haka ba a yi kudin matsala ne ka cutar da ita ba a wani kudu wannan shi ne abinda yake nan za a yi a yi da kwarai ba a kenan ba a fasa ba a kowar rauta ma an warauta haka kurin da sha'awa ko dabban na kurin ka yi da bukatar ka yi da bukatar sai وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا في حروم غرضا كدا النبي صلى الله عليه وسلم جبنا عباس كبار لاباري النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لا تتخذوا شيئا في حروم غرضا كوكو ويكي أبو ميري فوضا دائما ya zamanto misali a ce ai waye da hannu ko mu koyi halbi ya kawo wata tabara ko wata zabuwa ko kaza ko bariya ko akuya ya ce wanda ya akwai wanda ya hannu akwai wanda ya hannu to ka ina abin rai ko ta tabara ka ita wani lokaci akwai wani bawan allah a nan nan ku wuce ba ɗan metarori da nan kusan da yake na gidan farko daga nan kai gaba za ka sami gidan shi iya neman maganin bindiga ya zo da kuɗi mai yawa ya ji kan laraba samun kuɗi irin yin shari'a laraba ne da kuɗi ya zo dala dola ce duk malamin da ya kama maganin bindiga zai ba shi durar ka abin da kisa ya hudu na muke shi dala da dala kasa kuka suka gwamnati ya kasa kuma tabara ko kaza ta wani kuma ne kuma ya daɗe da dabin duka shi barutu shi da barutu shi ya kawo malami ya zo ya kawo layi shi yan ka layi ya kaza zai ka ko ta zabuwa ko na fesa mata sai shi da ba kwanar shi ke nan kai ta kuma zaki gida za ka rukuni shi ana su kai wata ramani daga can gaba sai zo da abin shi sai ya ce shi ya kare kuna shi ga dattin ya tafi jikunan ta shi abin da ma jikin shi ya ce a mala ya ce shi ya kuna shi zagwada to iya da mb mb zai kashe mutu ta to mana za a gwada da dabaru ba a sa da mb za a gwada da dabaru ka a sa da mb ba lalai maka ta kuna shi da ya kare da ya kare kuna yi ce kada shi da ya kare wala yi tsaya da zai na wani yi kuma Allah jaraba da ya buga mai take tashi ta da kare ya kai da buga man gari da da kare da tun nigin ta ci fur ita mana lalle ta ci amma za ƙara jaraba za ƙara tashi za ta ci ta ci fata shi kuma mai da baya ba damu daga da shi a ji buga jaraba haiki tashi a cikin malam kuma ta balku yanzu ba da gudu ba da ta gudu garin ta kone garin ta kone ya ce da malam da kace musa ta yi an zai kashe kashe kaze a takaice dai gaskiya wannan mutumin kai shi gare shi allah nan da wani wanda shaida ce ba wani mun daga dole kayan yin hutu guda an kalba duk yin halbin da ya kasu kai kusa kayan da kartu ai dai mutum zama ba ai mutum zama ba ma ga mutum sai ta kariya ce ba ma ga mutum ce kurum kai dai mutum mai buga ya tsorata wata tashi ba ko ka tara tsohon bindiga ce a ce ya ci amma ba wani abin da wata ce kada ka kakka ya rada a gurbin albin bindiga da akwai dan uwa ga dafore ne ita suna faturi a ruwan chad sai wani chad ya ce ai shi bindiga don ka ka layu kamar kan kura da su dan da aka shiga gana aka shi dewa da sun gawo ka sun da lafiya shi mutane suna hasu na aƙida za ka na fitaka da suna abaro gawo ki dewa za ka laya abaro ta gawo laya ko ina layu ne jirgin musalwa ya ce wallahi ya ce muna tare muna cikin fatulukin caji ne tsakanin kun ca shi ya rubuwa in ce wallahi ya ta rutsuwa so shi ne ce a abin da gabar tashi ban za ce wani shi ba rubuwa ya ce allah a cikin wanda ya ba da kun ya kashe shi dukkan sadin ya kama cikin wanda aka tare shi abin da mata magani gurin amurka kurin allah kare kurin kakka shi kakka yarda kurin na ɗaya a banza ta shirka da allah kun ba samun maganin abu ba wani aka bukata ta ta shi dai kurin wani abu tare na aka yi aka ta aka yi da ta tsini aka ce maganin bindiga ne sai gaba gano a sun ga polisai ɓanna tsoron da polisai bindiga tsoron ke wajen harbin zai kasa haida ta ke ya ce zai harbin sa harbuwa ne ko kuma misali mutum ɗari su mutu mutuwai kada harbin suna zawa su kuma karbe wani mashi wani zawaje ya ce abin sarwa su kuma ji a harbin ya faɗi daga wani bani zai haka suka gamu suna sun a cewa wani ga mutum an ta tsini halbuwa suka shi na kai da soji zo ya kai an kwana ɗaya kwana ɗaya soji aka soji soji hawa kwana ɗaya tsara ya ce wai wata mota su shaɗa kan mai malin ce kuɗin kuɗin mota wani ba wasu ɗaukar wata shaɗa kan ba hawa da ga yadda ya yi gurin soji ba kai wa bindiga kalba ta rikon wani ɗaya so suka musu gudu suka shirka ba ba gana ne ba wani gudun gace ba tare da tabbas kuna ga ta kaga gudu ya ce kenan na annabi shi da ta kace na an hana gwada daɗin hannu da amure kuma haka manzala manzala ya hana laihi ba a gwada daɗin hannu da amure shi la tattakhidu shay'an fi gharata zan ce kanku doki wani abu mai rai wajen gwada gwada hannu rawahu muslim wa an ka'ab bin malik radiyallahu anhu anna mar'atan zafahat shatat bi hajar فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري كعب بن مالك بن لبار متمشي تاينكا karamar dabba da dutse na asalin ruwa ne wata ce tana kiwo sai dabba ta ga za ta mutu kuma batta da abin yanka ba wuka kasan akwai dutse mai kai sai ta samu wani dutse wannan dutse mai kai ne tana bugawa mana da wannan dutse ta buga kai ta yanka wannan dabba don ta mutu mana sarki ce mata a cikin kutukawo kutukawo a shi da ta kawo ma an harar dama wasu kai su malla a laifin kudu inda abin zai yanka jini ya zubo an yi bisu da musulman ba kaga wannan hadisi naka iya tabbatar maka da halicin yanka yankan mace mu ana ga mun kama bari na al'ada kun mace ba ta yanka ya a ta yawo abuwa ana neman malami wayan kan ma kaza ma yanka mana malam zai yanka musu kun su cika musu su cika da gida su kai mana kaji yanka musu kaji ma yanka mana lalle a gida mace ta yanka ta inda ɗanta mai wayo yanka an bai wayo ta yanke mutum ta yanka hanta sai ba su kuma ta yanka hanta ba wani zana kuma sai ba su mula ta yanka hanta mace kuma an ce babu wani sharaɗin tsarki wajen yanka ba sallah ba ce ka ce a bata tsarki ko bata tsarki ta yanka ya yi a cikin yanka ba sharaɗin tsarki kurin a yi bismillah a yanka zuru jini kurin cikin tsarki haka mata ka fi samun rauni na yankan dabba ƙarama ko babba inda kun yanka yanka ne na magana ba ta halitta mata ba ma magana ba ma wuka bace da dutse ne mai kai maimakon kaga a bari a asara aka yanka da dutse kuma annabi halitta ya ci to wannan shine ruwa ta bukhari ta ka'ab bin malik wa rafi bin khadij radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه كله dan sallam ya ce duk abin da zai zubdar da jini a an yanka jini zai kado kuma an yi bismillah ku ci nan sai ta yi laisa sinna wa zufara amma sinnu fa azamun wa amma zufara fa muda habasha mutafakun alai nan iya ma bayanin cewa kenan ba a ƙayyade ba abin yanka sai wuka wuka wata irin wuka ta kare ko ta gangan roba ko ta azura ko ta kai ko ta duk dai abin da shayi kare ko dutse ko kwalba in dai abu ya yanka annabi zai wayo kadai kenan duk abin da zai yanka wala shi jini ya zubo an yi bismillah za a ci amma ya ware banda asin lissa sin wa sufar banda haƙuri da harci kaka ce an ce duk abin da ya zub da jini ka kama kaza ka haɗu da cira ka kashe ta ba haka warci ba a yi da haƙori kuma ba a yi da warci a kama a cikin tsohon abuwa da ce kai haƙori na ka cira ka zub da jini ka tuna jini ya zubo ta mutu shi kenan a ban da warci ban da haƙori kada kenan aka ce nan ba a yi wuka da al'aj na giwa ba wuka da shi don shi haƙuri ya ce an musulun fa'azam shi abinda za aka ce ba a yi da haƙuri shi ƙashi ne shi kuma ba a yi yanka ba a yi wuka da ƙashi wa a mazufur amma shi kuma harce famu da habasha irin abin yanka ne mutanen hamada suke yarda suke yanzu ga masu cira karkari hankali ko da harci suke cira kashe dabba da hankali wannan habash da da harci da harci muttafaqun alayhi wannan shi ne abin da yake wannan ruwaya sai وعن جابر بن عبد الله رضي الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا أن صلى الله عليه وسلم يا هنا tsare dabba hatta mutukun ko mutu dabba ce kun ba ta biya ta ko kare ko me kula ta shi ya ko yunwa haka kashi ko mutukun da kanshi ba ci ba shi haihu sanar salasalam ke cewa allah ya sa wata mace wuta dalilin musa ta tsare ta ba ta ba ta abinci ba ta zama ba ta je ta yi warauta ta shiga da ta mutu kan wannan allah sa ta wuta tsare ta har ta mutu ba ce ba sha laihi ne ko ta inda ba ce ba ta tafi har ce da shi ta mutu rawa musu وعن شداد بن عوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم أبن لك هنا رواية شداد ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya hukunta ya rubuta akan komai a kyautata ko akan komai ka kyautata ya ka hatta akan wurin kisa ce fa idza qataltum fa asinu qital in za ku kisa ku kyautata kisa misali wannan laifin kisa ya kama shi ka zo a mai musula ko ka kawo ka mara kai ana daga iya wayo wayo ana daga rawa in da zarurin da ake da mutane azaba da darto da wani si da si misali abin da ana yanka iya ihu ko da kisa kama shi ba haka ba mai yanka kisa na wahala a mai zama guda kudu wala shi an ƙari amma ba a ba shi wahala da an ce a kashe shi kisa kama shi ba a ba shi wahala za a mai da bai shawara ya ce wai za ta ba tun fa'asin ziba in za mu yanka shi ma yankan ko da yanka su ake a hudarar to a kyauta ta yanka fa'asin azima ke na tafiya ke ta yanka ya ce wani hidda a haɗin shafarata hu ɗayan ku idan zai yanka ya wasa kai shi a wasa da kyau wani wuri da ya ta ka hutar da abin yankanka kai sha fara da yawa kurin mula shi an kare ka kana giri giri ya tana tsintsi kana kana da kyar kauda mata rai wannan laihi ne musala ce laihi aibu ne kenan ana so in za a yanka a yi wanka da wuka mai kai kuma annabi umarni wani wuri ya ce fadfidda wani fidda adam ya wata ɗayan kun zai yanka annabi umarni ya wasa wuka shi da kyau ya wasa wuka sai وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمي za su ce zakal na ciki yankan na ciki yankan maka cewa yankan na ciki yankan ƙoshi misali dabba da ciki sai aka yanka ta sai aka samu ɗa a ciki a mace tun da an yanka uwa za a ci ƙarfi babu lahin komi da aka yanka aka samu ɗan halitta ta cika da kyau zai ci ƙasan wancan sun ce ma daɗi ma nama gare shi eh daɗi ma shi dama tabshi daɗi da shi dama haka shi nika ci haka shi daɗi ne ci daɗi gare shi kwarai daɗin ci gari duk mai duk halaka ne ko sani ya ce ko akwai ta duk almatar ɗin dabba ko aka yanka oi ya ka samu a cikin da dabba ta cika halittarta ta gama ta aka ce kullum za a ci wani kuma ruwa ta inganta ka gaba ko ba wani matsala kan shi ba wani abu kan shi kullum za a ci shi ne yankan jinjiri na ciki yanka an goyi shi an yanka ta ciki ba kuma an same shi da rai ya yanka Allah ya bari wa an ibn abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi ya inganta wa an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim yakfi ismuhu فإن نسي أن يسمي الله أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل abin da ke wannan ruwa ibn abbas da aka dangana magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi sunan shi ya ishe shi gwar sunan musulmi ne in ya mance bai samin lama ya bi samin a wajen yanka ya bi samin da kuma kayan shi a kharaja dara kudani wa fihi rawun fi fizihi da'af a cikin masu ruwaya akwai masu ruwa akwai mai rauni gaskiya haka sanadin akwai muhammadu bin yazid bin sinan kuma tasaduq ne da'if al-fiqh shi dai haka ya kawo ta ruwaya akhrajahu abd al-razzaq bi sanadin sahih ila ibn abbas mawqufan alayh wa lahu shahid inda abi dawud bi marasili bi lafz zabihat al-muslim halal zakar ism allah alayhi am am lam tukun yanka muslimi halaka ne ya kawai bai bismillah ba abinda ana wayewar suna da rauni zuwa marfu'i a ce annabi ya ce amma mawqufi ya tabbata ya inganta Abdullah bin Abbas ya wannan bayanin cewa shi ne magana mai kari cewa idan mutum ya mance bismillah mantuwar bismillah ba ta haramta dabba kenan anan za a ci yace wannan magana ta bin ta tabbata amma a ce manzon Allah ya ce kaza shin ba shi da inganci amma hukuncin din jamhur inda ya manta wace kai ba da gangan ba kamar bismillah za a ci wani shi ne abin da ke hukunci kan wajen yanka wajen ambatan Allah wajen yanka da masu kuma munnan Allah ne ke mutum da gangan bai bari ba amma a mantuwa bai halitta ma naman ka ya kai bismillah gurin a wurin ci ne kamata mu tsaya sabon babi na babul adai abin da ke fuskantar jama'a na layya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته